شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله yau muna sha shidda ga watan shawwal jiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da uku ga watan hudu shekara ta dubu biyu ishirin da shidda muna ci gaba da yin tafsirar alkur'ani mai girma a cikin suratul hajj muna kan aya ta arba'in daidai lokaci ya mana hali muka tsaya haka ne ko? alladina ukhrijo min diyari bi ghairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah walaula difa'u Allah an-nasa ba'dahum bi ba'd lahudimat sawabi wa bi'un wa salawatun wa masajid yuzkaru fi ismi Allah kathiran ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ma'ana ita wannan aya Allah yana bayyanawa a cikinta cewa in ba dan Allah ta'ala ya sa sashen mutane na ture masashi yana ba sashe kariya ba ta hanyar yaƙi to da an rusa masallatai na musulmi da yawa da cocina na kiristoci da yawa da kuma ɗakunan ibada na Yahudawa da yawa da an rusa su, amma saboda ana yaƙi, yaƙi yana rike ma masu addini mutuncinsu, yana ba su kariya, yana sa makiyinsu ba zai rusa musu ba zai wulakanta musu wurin ibadarsu ba. To Malam Sadi rahimahullahu ta'ala cikin tafsirin shi yake cewa idan yanzu kai mai karatun alkur'ani mai girma mai imani da shi ka ji wannan bayani na alkur'ani to idan ka ce a yau muna ganin masallatai da yawa masallatan musulmi raye suke ana ibada ana kiran sallah ana tunatarwa ana wa'azi da koyarwa a ciki ana ibada kowane lokaci ba a rusa su ba tare da cewa masallatan nan musulmi wato ƙasashensu ƙasashe ne wanda ba su da ƙarfi a idan duniya shugabancin nasu ɗan ƙarfi ne sa'annan kuma su waɗannan masallatan na waɗannan garuruwan masu garuruwan hukumar tasu hukuma ce wadda ba ta da tsari irin na addinin musulunci ma ko masallatan suna nan ba a rushe su ba tare da cewa su masu masallatan ba su da iko ba su da karfin yin yaki tare da waɗanda suke makwabtaka da su wanda ba musulmi ba muna gane ku sa'an nan kuma ya ce kai muna ganin ma masallatai waɗanda ke karkashin jagorancinsu da ikonsu masallatai ne waɗanda suka rayu su waɗanda ba musulmin ba ba rusa su ba misali masallatan da ke ƙasar faransa ana rusa su ga wanda ke cikin cana ma wanda musulmai 'yan tsiraru ne kwarai ana rusa su ba a rusa ko wanda suke rasha ko wanda suke america ko wanda suke turai ko wanda suke wasu kasashe cikin kasashen afirka waɗanda kasashen yawancinsu kashi bakwai ko takwas na mutanen garin duk ba musulmi ba ne kuma ga masallatan nan rayayyu ana ta ibada a cikinsu masu waɗannan masallatan ga sunan cikin aminci da natsuwa da kwanciyar hankali tare da shugabannin waɗannan ƙasashen suna da iko akan rusa masallatan amma ba su rusa ba alhali Allah ta'ala kuma ya bada labari cewa walau la daf'ullahi an-nas ba'dahum bi ba'd lahuddimat sawami wa bi'un wa salawatun wa masajidu yuzkaru fi ismillahi kathira misali musulmi su ne yan kaɗan a cikin waɗannan ƙasashen duk da muka zaru amma kuma masallatansu da makarantunsu na raye me yasa alhali ba wani fada aka yi ba musulman suka samu iko suka samu dama suka samu yancin kan suka cika a taba musu wurin ibada ba haka aka yi ba to yaya haka ta faru shi kuma Allah ta ce walaula in ba dan tunkuɗewan Allah sashen mutane da sashi ba wani in ba dan fada da ake tsakanin mutane da mutane da da mutane ba wasu na kwato ma kansu yancin su ba da da yawa cikin wuraren ibada wasu an rusa su to ba a yi yakin ba ba a yi fadan ba ba ku kwato yancin na ku asali ma da lallama kuka shiga kasai kuma kuna wulakanta kuna bin dokokin waɗannan ƙasa amma kuma wuraren ibada ku ba ta basu ba ma'ana wannan iko sarauta ce ta Allah subhanahu wataala Allah ne yake nuna ma wato sauran al'ummomi cewa shi yake da iko akan komai kuma shi ke tsara kowa kuma shine wanda ya alƙawarin cewa wato zai taimaki addinin shi akan dukkan addinai gaba da koda kafirai ba su mana su ne ma za su kama a yada addinin ta hanyar ba musulmin da ke rayuwa a cikin kasashen a ba su inci a ba su dama na su yi ibadarsu kaga yi sun kama addinin ya ci gaba ke da ko saboda ba su yake shi ba makarantu ma haka nan wannan sarauta ce ta Allah subhanahu wataala domin malam yace duk wanda ya san halayen kasashe a yanzu yana magana ne nan da shekara 70 da ta wuce yake cewa duk wanda ya san halayen kasashe a yanzu da kuma tsarin su ya san kuma cewa su waɗannan kasashen suna lura da kowace al'umma da kowane jinsi wanda ke karkashin jagorancinsu kuma yana shiga ne a cikin hukuncinsu to suna ganin shi mana da bai musu dawaye ba kenan wanda yadda da duk tsare-tsaren da aka bashi a rubuce ka kiyaye ce ya yarda to suna kallon shi wannan kusa ne daga cikin kusoshin ƙasa gaba daya mana yana daga cikin mutanen da ake kabawa a raya waɗannan garuruwan saboda ya yarda da tsarin komi to kaga tunda ya yarda za a taba mai addini in kaga an taba mai addini an taba mai wurin ibada shi to shi ya shi ya jawo abin da za a taba mashi saboda suna kallon shi wani bangare ne daga cikin bangaren hukuma bangaren kasa da shi aka kama aka ake gina wannan kasa suna ganin cewa waɗannan al'ummomi duka ɗaya ne suna da iko na ainihi saboda yawansu ko kuma suna da iko saboda ainihi tanadin da ke gare su duk wannan bai dame su ba ko suna da iyawar da za su yi gwagwarmaya da su da dukiyarsu ko da aikinsu ko da hidimar da suke yi saboda haka hukumomin waɗannan ƙasashe waɗanda ba na musulmi ba suna kiyaye wato abin da zai sa talakawa al'ummomin waɗannan ƙasa su ƙaru shi ya dame su kawai shi ba za su taba maka addinin ka ba kuna ganewa ko al'amuran mu waɗanda za su amfane mu na addini ko waɗanda za su amfane mu na duniya kuma suna tsoron in suka ki aikata haka tsarin sai zo ya wargaje ya lalace in suna taba wato sasannin al'umma in suna taba wasu daga cikin al'umma kuma wani ginshiki daga cikin ginshikan mulkin suna ganin zai rushewa ya baci su rasa shi yasa ba su taba kowa in kaga sun taba ka to taba su kai in kaga sun taba ka to ka taba dokar da aka ce ka kiyaye ka ki kiyayewa To kaga ta wannan hanya sai al'amarin addini ya tsayu. Saboda mi, saboda mabarin wannan kiyaye alhurmar da darajar kowa da suke a cikin ƙasarsu. Musamman ma masallatai, dole masallatai su tsayu. Ƙasashen turawa masallatai gare su da yawa. Cikin Amerika an ce akwai masallaci ya kai namance da sai. Ko ɗari tsakanin masallaci ɗari biyar zuwa ɗari shida. cikin Amerika, kaga ko akwai musulmi da yawa. Ko masallatan nan ba taɓa jin labarin cewa an rushe wani ba. Ko da wani ya banna cikin masu sallah wannan masallaci shi za a kama ba za a kama masu masallacin ba. Illa dai bincike kawai ya zo ya bi ta kansu abu bincika a ga suna da alaka da irin wanda mugun ra'ayin nashi ko ba su da. duk wanda aka samu yana da shi kenan sai a tabbe shi amma masallaci ba za a taba shi ba za a rushe mutane masallatai ba saboda kiyaye haƙoƙin mutane to saboda kenan masallatai a cikin waɗannan ƙasashe masallatai ne waɗanda suke cikin cikakken tsari an kiyaye musu alhurmunsu hatta ba a cikin manya-manyan ƙasashe da ainihi manya-manyan biranen ƙasashen kafirai da haka wato hukumomin waɗannan ƙasashe suna kiyaye haƙoƙin waɗannan bayan Allah da kuma suna kiyaye martaba da darajar guraren ibada waɗannan bayan Allah ba su wasa da su me yasa saboda ana ana kallon ka kana cikin masu kamawa a gina ƙasa ƙasa ta ci gaba ba ko yana da daraja kuma alheri za ka kawo za ka kama a yi wani aiki ko da biyan ka ake yi wahalar da kake yi don ƙasar ta ci gaba ya haiku da kake samu su abin da suke kallo kenan da haka kenan suna kiyaye alhurma ta wannan hanyar kiyayewar da suke ta kiyayewar ce Allah ta'ala kuma sai taimaka mu addini kuna ganewa ko tare da wato hasada da kiyayya da ke akwai tsakanin wato kasashen turawa ta sabu mun jami'a wa qulubum shatta kana tunanin su kansa da yake amma daban-daban suke zukatansu daban-daban suke amma dai a zahiri suna nuna maka suna son junansu kamar yadda Allah ya ce walladina kafaru ba'dhum awliya ba kafirai sashi na son sashi kowa na son kowa wannan a zahiri kenan amma a batini to kowa takan sheki in sun hadu dan su yake ku to suna son junansu idan kuma ba ku nan to kuma sai su yi ta hamayya da kiyaye tsakaninsu ko ba haka ba da haka kenan wato hukuma ta musulunci za ta wanzu ta tsaya ta tabbata wadda ba ta da ikon kare kanta za ta tsaya tana kubatatta mai zaman lafiya daga ainihi da yawa daga cikin cututtuka da wato abubuwa waɗanda suke mara daɗi za su fito daga wurin kafirai saboda mi saboda tsayuwan hasadar da ke tsakaninsu to su je su yi ta wada tsakaninsu ko kuma ku zo ku yi ta yada addinin musulunci raka yadda muke gani mu ma tsakaninmu kamar ba mu san junanmu to su ma an ka shiga cikin su haka za ka gani da haka babu wani wanda yake da iko ya miko hannun shi domin ya cutar da al'ummar musulmi saboda tsoron mi cewa yana tsoron in ya taba wani daga cikin musulmi yana ganin cewa wannan musulmin zai je wurin dan uwan shi dan uwan shi ya kama mashi yan su tunda ba cikin mu suke ba gani suke san junan mu muke mu ma ba cikin su muke me muke kallo ba kowa kallon kallon yake ma dan uwan shi mu san mu na baki ne ko kuma sai wani abu ya faru mara daɗi sai mu tashi mu nuna da ya wuce kuma sai mu koma kiyayya shi kuma Allah subhanahu wataala ya riga ya yi alkawari cewa sai ya nuna ma bayin shi cin nasarar musulunci da kuma cin nasarar musulmi ba za su mutu ba sai Allah ya gwada musu wannan wannan shine abinda ubangiji Allah subhanahu wataala ya yi alkawari da shi a cikin littafin shi kuma dalilai sun riga sun tabbata sun bayyana da kuma ainihin abubuwan da za su kawo cin nasara su kawo cin wato taimakon musulunci akan wanda ba musulmi ba kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ƙarshen wannan aya wala yansuranna Allah man yansuruhu lalle sai Allah ya taimaki wanda ya taimake shi mana duk wanda ya tashi da taimakon addinin Allah subhanahu wata'ala yayi dan Allah subhanahu wata'ala ya yi fada a cikin hanyar Allah subhanahu wataala domin kalmar Allah subhanahu wataala ta zamanto ita ce mafi daukaka to Allah yana tare da shi shi yasa karshen aya Allah ya ce inna Allah la qawiyyun aziz lalle Allah subhanahu wataala lalle mai karfi ne kuma Allah mabuwayi ne ma'ana Allah mai cikakken karfi ne karfin Allah cikakke ne babu sama ga Allah wurin karfi Allah ya fi kowa karfi kowa da ka sani karfin Allah to shine cikakken karfi wanda ba sama ga kai wanda duk wani mai karfi kai kai ka mika mai karfin to Allah kenan duk wani mai takama da karfin da ke gare shi to Allah subhanahu wataala ne ya sanya shi mai karfi kaga Allah shine mai cikakken karfi kuma Allah ta'ala shine mabuwayi wanda ba a neman shi da ya faɗi ba a nufar shi da ya kawo a kawo ƙarshen shi Allah kada yake ma wannan ba wanda ko gwadawa ba kai Allah shi ne wanda ya ƙarin halittu gaba ɗaya kuma shi ne wanda yake rike da su ma min dabatin illa wa akhidun bi nasiyatiha babu wata halitta ba ce Allah yake rike da ita saboda haka kamar Allah ta'ala yana cewa ya ku musulmi ko ya albishir ko ya farin ciki da samun taimakon Allah subhanahu wataala domin koda yawan ku da tanadin ku yayi rauni sa'annan kuma adadin ku yana da ƙarfi ko kuma adadin makiyan ku na da ƙarfi tanadin su ma yana da ƙarfi to lalle ku sani cewa lalle ginshikin ku me zaba ne ina karatu a malam yawa yana karatu a rabon To lalle ku sani cewa ginshikin ku mai karfi shine Allah subhanahu wata'ala mabuwai. Bana ko bara ba mu da yawa, ko da ba mu da shiri, su kuma suna da yawa kuma sun shirya. Ba mu sani cewa muna tare da wanda ya fi kowa karfi. Shine Allah subhanahu wata'ala. Hmm. To, na rage, na rage dubu ɗaya da ɗari bakwai. Dubu biyu da ɗari bakwai masallatan Amurka. Ni na rage dubu ɗaya da ɗari bakwai, na ce ɗari shidda ko? Da ɗari shidda kenan na rage. To kaji, tsohon lissafi ne ni? Lissafi ne tun da daɗewa ba na yau ba ne. Lissafi ne ya shi shekara goma. Ba wai yau ne na diba. Shi ma zuwan magana, in ba ta zuwa magana ba, na ma tuna wani masallata Amurka. To an yi haƙuri, Allah ya cika ƙasa da masallatai sai ga Allah ya cika ƙasa da masu mulki adalai. Allah mai iko ne ya juya Amerika ta koma ƙasar Musulunci ba na abin da Allah ya sa haka. Allah ya sa mu ga haka da ranmu. Ba wai shugaba ya zama musulmi ba, ka zama kasan musulunci dan shugaba na musulmi yana zama musulmi amma ba shari'a Allah amma dai shi ma wani mataki ne na cigaba yadda ake yakan musulmi a ce yau to kuma musulmin shine shugaban kasai to kaga wata rana sai an diba ga mataimakin shi shugaban kasa shugaban majalisa shugaban kasa gwamnonin jihohi gaba ɗaya su duk musulmi ne mataimaki musulmi dan majalisa musulmi yawancinsu musulmi duk wata rana sai an zo haka sai dai mu sauri muke saurin mu shige kawo mana cikas gaugawa shi cin nasara ba dole sai ka gan shi da idanun ka kana yi cin nasara kuma kana kabarin ka cin nasara abinda musulunci abinda yake koya mana kenan amma ba mu aiki shi kuma bature shi ya tsara ma kan shi ya yarda da haka ko bayan rasuwar shi wani abu da ya na alheri ya shimka radda abin ya tabbata sai kayan an je kabarin shi an girmama shi ana ganin ya ci nasara mu kuma ba wani cin nasara cin nasara an gani da idanuna bawo shi ya ce ɗanyen makaho ya ce tana na hannun shi mu matsalar mu kenan kuma cin nasara ba dole sai ka gani da idanunka akwai daɗi ka gani da idanunka in baka samu baka bayan ranka ma wannan abu ya zama sadaka jariya gari ka kaga kana kabarin ka ranka sai dadi ka ji dadi Allah zai maka albishir ya ce shirkar da kai ta alkhairi to ta yi sayu ta yi yaya ga yayanta ne ana ta ci ana amfani da su da haka kenan ubangiji Allah subhanahu wataala cikin wannan aya mai girma yana nuna mana cewa mu tashi mu yi abubuwa waɗanda za su kawo mana wato cin nasara da ɗaukaka a cikin addinin abubuwan da Allah ya sanya mu idan muka yi to dole sai Allah ta'ala ya taimaka mu Allah ne ya alkawari kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurku ya ku waɗanda suka yi imani da Allah in kuka taimaki Allah Allah zai taimakon ku wa yusabbita qadamakum kuma Allah zai tabbatar da kawafon saboda haka matukar dai mun tashi da ayyuka na addinin musulunci waɗanda Allah ya sanya mu muna son junanmu muna kaunar junanmu muna son haɗin kan junanmu muna son ci gaba addini ba ci gaban rayuwarmu kadai ba addini ya ci gaba shine babban gurinmu in addini ya ci gaba to kai ka ci gaba sani ne ba mu yi ba amma mutum ya zo ya diba ya diba yawancin mu haka muke muka diba muka diba muka gaba abin da za mu samu sai mu bar wurin ko da shi addinin za ya samu sai mu tafi mu yau samu addinin ma rayuwarmu shine mu ma mu samu wani ya bibita da addini ya samu gari shi ya samu shi addini ya rasa wannan ba rayuwa wacce ta kwarai Allah ya mana alkawari wurare da yawa cewa lalle Allah ta'ala zai taimaki duk wanda ya taimake shi kuma Allah zai taimaki addinin musulunci inna lanansuru rusulana alladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad wannan shi ne cikon bayanin da ya riga ya gabata wanda ba mu ida shi ba na wato wannan aya mai girma sai Allah ta'ala ya ce alladina in makkannahum fil ard su wadanda Allah ta'ala yake ba su cin nasara yake sa su samu ɗaukaka addini ya ƙarfi su ne waɗanda in makannahum fil ardi in muka ba su mulki a cikin ƙasa in muka sanya su sune masu shugabancin ƙasa ba tare da wani wanda yake masu jayayya ba ba tare da wani wanda yake masu gardama akan mulkin su ba sun samu mulkin kuma sun tabbata akan shi to Allah ya ce aqamu sala yana daga cikin ayyukan su to suna tsaye da sallah a lokacinta suna tsaye da sallah da iyakokinta da lokokinta da sharaɗanta za ka gansu sallar juma'a suna ta gina masallatai a cikin ƙasa saboda sun samu mulki yadda suke gina ofisoshinsu ma'aikatunsu za ka za suna gina gwabza-gwabzan masallatai kabra kauran masallatai masallatai ne waɗanda ƙarƙashinsu akwai makarantu ga masallaci ga makaranta hada ma gidajen marayu duwa ke yi duk gwamnatin da Allah ya ba mulki ga musulunci waɗanda sun yi mulki ne domin su samu addinin musulunci da hukaka to aikin su kenan aiki babba cikin aikin su Allah ce suna tsaye da sallah suna zuwa sallar juma'a ba za su hasa zuwa sallar dukkan su gaba daya sa'annan jam'i ma haka shugaban kasa ka ganye jam'i sallah azhar ka ganshi sallar la'asar ka ganshi ba boye cikin dakin shi ba masallaci yake zuwa cikin masallaci yayi sahu da kowa wannan wajibi ne da Allah ya dora mu duk wani shugaba muna ganewa ko shugaban kasar Sudan wanda aka sauke Umar Bashir mun shayin azhar tare da shi masallacin gidan shi masallacin gidan shi yake ta waye so sallah zuwa cikin gidan shi masallacin yake gidan za ka shiga ka yi sallah ba ka ganin kowa da za ci kai ina zaka ba kowa ko masu tsaro ba masallaci ne kato ya yi sahaba girma babba ne sosai ciki sai ya toya zuwa din shi koma soji ne ka taba shi mana la'asar ta yi hito magar kowace sallah sai ya hito kuma dare juma'a yanzu a masallaci da mota biyu yake tafiya ba jiniya babu wasu abin nan motoci da yawa da suke bisha kuma in ya je ba magana a mai wuri in akwai wuri in ya zo da wuri sai ya je sahun gaban babu kuma ka gashi saboda da yadda yake wallahi liman na iya kasa hudu ba ya tashi ya bishi ita sudan bambancin da Allah ya mata da sauran kasashe ke kowa yana iya hudu bai juma'a kowa ba wani ba wani kowa an ba shi dama ya je karatu kowa sabon soji da aka ɗauka aiki yau matashi ko ɗan shekara 21 ko da biyu gobe aka ba shi hudu ba zai hudu ba ba tsoro ba komi in daga waje ne sai ka dibin wani babban sai ka zo ka iske wani ɗan yaro ne da kayan soji ba ake hudu ba kowa ya iya yana daga cikin baiwar da Allah ya masu wurin magana gaban mutane ba su da tsoro yasa suka ɗan ‘yan momin muwa muna zo muka zo muna zai ba tsoro su da matsalar zuran ba tsoro ya tashi ya magana ka ji gaban shi na wado lokacin da muka je makarantarmu saboda iya a koya mun magana kullum bayan azuhar akwai mutum biyu za su tashi malamai duk suna nan malamai nan suke sallah azuhar makaranta masallaci ne babba idan an kare sallah azuhar kullum akwai mutum biyu da aka saba ya tashi ya magana ta minti biyar zuwa minti goma yadda dai kake iya in kana da jarumta ko awa ɗaya za kai ba a tsaida ka saboda dama su ake ka iya magana da mu da laraba da ake garwaya mu kuma dama da azhar ta yi ba mu tashi muna cikin makaratu ake kiran sallah saboda haka ana kiran sallah sai a samu makaranta kuba da kile saboda akwai masu gudu mutanen mai afirka don kanka tashi ka yi magana gaban mutane kawai kama mutum ya kama katanga ya diri ya gudu wai saboda magana ka tashi ka yi magana ko da za ka yi kada ka zo koya addinin musulunci wasu kake ka zan malam ba ya gara ka koya sai ka zo nan za ka fara koyon magana gaban mutane to haka ake yi wani kuma in ya shiga magewa sai ya ƙi hitawa sai ya kwararri lokaci ya wuce sai ya hito malamai sai su rubuta sunan su ce gobe sai ya yi ana bin shi bashi wannan sai ya yi in ba haka ba in aka zo jarrabawa sai a taba ma abin nan makin saboda baka yi ba don a nuna ma mahimmancin tashi ka iya magana ga hukunta to haka abubuwan su da haka kenan Allah ta'ala ya baka mulki babban abin da zaka shine ka tsayar da sallah sai na Umar yace mashi yace ma gwamnonin shi da ya tura yana matsayin shugaban kasa yace musu ya ku gwamnoni ya ku sani cewa lalle mafi muhimmancin al'amuran kori na shine tsayar da sallah to abin da zaku ku kawo mani kuɗi ku yi wane ne ni muhimmanci ku gaya mani cewa yanzu ana tsaye da sallah da kyau mutane na cika masallaci suna bauta ma Allah shi yayi muhimmanci wuri na to mai sallah ita ce gishi ka addini duk wanda ya tsaida ta ya tsaida addini wanda yayi wasa da ita kuma ya bata addini shi har saboda muhimmanci Allah ta'ala da biya wara in makkannahum fil ardi aqamus salah in muka ba su mulki a cikin kasa sai su tsaida sallah wa atu zakka kuma sai su bada zakka zakka wadda ta wajaba kan su maka su ma masu mulki ne ko shugaban kasa mataimakin shugaban kasa ko prime minister ko kuma shugaban majalisa da yan majalisa da ministoci da gwamnoni kowa in shekara ta yi sai ya hidda zakka saboda mi akwai kuɗin hidda zakkai dan mi ba hiddawa ba sai yan kasuwa ba wannan kuɗin da kake samu da yawa me zaka yi da su maka hidda mun zakka ba su su hidda zakka sa'ad nan kuma su tura ma 'yan kasuwa ma'aikatansu cewa a kawo zakka su za su an so zakka idan suka an so zakka su za su raba bayan Allah mu bukata su ba waɗanda Allah ya ce a ba su ma ga nasu kuma sun an so na talakawa su kuma a raba a ba waɗanda suke mu bukata ne wannan yana daga cikin hakokin da Allah ta'ala ya dora musu dama zakka shugaban ƙasa ke an sata ko wanda ya wakilta ministan zakka kasuda akwai ministan zakka zakka kudi ne masu yawa dole a mai minista dole a mai wannan ibada minista mai zaman kai shi ta yakin komi sai tara zakka to mai kudi nawa ke cikin kasa manya da kanana wani zai hidda jika ɗari sakan shi wani ɗari biyu wani ɗari biyar wani miliyan wani miliyan biyu wani ma miliyan ɗari za a yadda zaka wani ma yadda haka ba ka tattara nawa za a samu da gidan zakka an kaga gidan zakka su gidan suna ya diwanu zakka gidan zakka kenan in ka gane shi wani katon gida ne ya kai wajen hawa takwas sama kuma dan karere ne wani ne tas zaka yana kallon shi karere ne kyau gidan zakka ne zaka yi talaka suna ta kai da kawo wurin suna ta zuwa wurin abin nan gishe ke akwai ka je sunanka na cike a baka in ba a ɗauki sunanka a baka lokaci ka dawo a ga in za ka iya samu saboda in ta karu kenan ka kana da rabo ciki in babu kuma sai ka jira wani lokaci talakawa 'yan ƙasa ba ke magana mu ba mu taba zuwa ba in ka wani yanci ana ba mu zaka mu 'yan ƙasa ake ba ɗayan ƙasa ce. Mu muna da abinmu na musamman tun da karatu kyauta muke, abinci da sayi da rana kyauta, a ba mu karatu kyauta ba mu taba sayan komi ba, in ka sai wani abu kai kaso. To in ka gaji da abincin makaranta ne ka je ka sa kuɗin ka saya, amma dai ba ka sayan komi. Likita ma in ba ka da lafiya ba ka biya. Za a baka takarda ta makaranta ka je likita. Kowace likita in ka je da ka gwada wannan takarda kyauta za a ma magani komai yawan matsalar ka. mun sha daɗi ƙwarai wallahi wa amaru bil ma'ruf sa'annan kuma suna umarni da aiki mai kyau kaji dukkan abin da yake mai kyawu ne a shari'a mai kyawu ne a hankali to suna umarni da yi shi to abin da Allah ya ce ayi umarni da shi to suna umarni da shi saboda dokokin Allah suke bi Allah ya ba su mulki to kaji suna kiyaye haƙoƙin Allah suna umarni da a sauke haƙoƙin Allah da Allah ya dora mu bayi sa'annan kuma suna umarnin mutane da sauke haƙoƙin bayi tsakaninsu wa nahu anil munkar sa'annan kuma suna yin hani daga dukkan abin da baya da kyawu a shari'a kuma baya da kyawu cikin hankali suna hana mutane aikata shi. Saraka da abin da Allah ya hana to suna ƙoƙarin hana mutane, suna hana tsiraicin mata, suna hana gamuwan maza da mata wuri guda ɗaya ba tare da wani dalili ba, suna hana kaɗe-kaɗe da bushe-bushe da raye-raye da shaye-shaye. Da duk wata batsala da wata shigantaka, da duk wani abu wanda zai ɓata tarbiyya, to shugabanni na kwarai suna ƙoƙarin hana mutane aikatawa. wato kaji siffofin bayan Allah waɗanda yan Allah ya ba su mulki yadda suke Allah ya ce walillahi aqibatul umur kuma ƙarshen al'amura na Allah ne shi kadai mana ƙarshen al'amura gaba ɗaya suna komawa ne zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah ya gaya mana cewa wal aqibatu littaqwa innal aqibata lil muttaqi ƙarshe na kwarai yana tabbata ne ga tsoron Allah wani wuri Allah ta'ala ya ce ƙarshe na kwarai na masu tsoron Allah ne Allah ya mana kyakkyawan ƙarshe. Don haka kenan abin da yasa Allah ya faɗi wannan walillahi aqibatul umur Allah ta'ala kamar yana cewa duk wanda Allah ya bashi mulki akan bayi daga cikin sarakunan da Allah ya ba su mulkin gari ko mulkin ƙasa kuma ya tashi ya tsaye da aikin da Allah ya sanya shi to wannan yana da kyakkyawan ƙarshe yana da hali na ƙwarai a wurin Allah subhanahu wataala amma wanda ya samu mulki da shugabanci ya matsa ma mutane ya kuntata musu ya cuta musu ya sanya su cikin halin kakanuka ya talauta su ya hana su aiki ya hana su kasuwanci sa'annan kuma ya aiwatar da san zuciyar shi ba shari'a Allah ta'ala a cikin rayuwarsu ba to lalle wannan koda ya samu mulki to karshen shi baya da kyau shugabancin shugabanci dan da babu alkhairi cikin shi domin shugabanci kana yin shugabanci ne saboda ka zamanto wato ma'aikacin talakawa talakawanka ka zama ma'aikacinsu ka zama dan wahala su kawai ana kai baka da hutawa kana yi ne dama dan mi dan ka hutar da talakawanka asalin mulki haka yake yasa ka nemi mulkin tura ka gani ko ba haka ba ka nemi mulkin turawa ka gani yadda suke mulki mutum ya yi mulki ya kare babu wani abu da ya tara ba wani abu da ya samu ƙarshe ma yana iya rasa gida shugaban ƙasa kuma ya dawo ya koma haya kuma bai damu ba kuma ba wanda zai zo zai zarge shi ya ce yanzu kai mulkin da ka shekara hudu ba ko gida ba kana ka san wani siya ma faɗa ya sa dole ka yi ta ka ɗibi dukiya ka je ka makanka tutan ba wanda zai ma faɗa in ma kai gidan sai wani ya shiga bincike yaya aka yi kai wannan gidan sai ya je ya sa kalkilatar ɗin shi ya kilga nawa ka samu daga hawan ka zawa ne ina ka samu wannan kuɗin na wannan gidan kawai sai ya maka ka cikin cikin kotu wurin shari'a ya ce yana karar ka saboda gidanka ba na kaji ba kuma a kira shugaban kasa talaka zai kai karar ka kuma a kira shi a ce to kawa da yayi karar ka ya ce gida ba naka ba cuwa-cuwa ce ka samu wannan gida kuma a caje ka kuma sakamakon karar ka da kai talakan ka ne shikenan an kwace gidan kuma sai ka je kasu to shugabanci asali haka yi wahala ce kawai da mutane sun sani ba masu nema ba daɗi ba ne daɗin shi kawai kai ne babba cikin ƙasa shi ne daɗin rashin daɗin shi kuma to ba zama ba hutawa ba jin daɗi kullum kana ta tunanin talakawanka na ƙuryar ƙasa daga wurin ba kowa ya suke rayuwa suna da aikin suna da ruwa suna da magani suna karatu suna da wuraren karatu an saman masu noma in noma suke in kiyo suke in kasuwanci suke ya suke kasuwancin akwai tsaro wurin shi ya dame ka kai ta tunani bayan wani lokaci duk kayan furfura sau da yawan damuwa shi ne asalin shugabanci ba ana ka jin daɗi ba saboda ai kai ma kana da kasanka cikin mai albashi da ake biyan ka sai ka ji daɗi da abinka ma ba kai dan dan ka da dukiyar kasa ba ta ka kai kadai ba ka ba wanda ka ga dama ka hana wanda ka ga dama kai ma ka aje wanda ka ga dama ba da ka ake mulki ba to wanda wanda ya mulki ya yi adalci to zai farin cikin shi daɗi duniya da lahira to wanda ya mulki ya cuta ya zalunci ya ma gudi ya cutar da bayan Allah to zai sha wahala ranar lahira kuma duniyar matan duniya Allah zai nuna mai shi ba kowa ba ne Allah ya kiyaye. Allah ka kara ba mu shugabanni na kwarai. Masu gaskiya, masu adalci, masu son talakawa, masu son cigaban al'umma. Abinda muka faɗa ne da Allah ka ba mu da kuskure Allah ka yafi mu.
lokacin da ake hajji tashi ba za ta ida ba wai ya halatta ta je ta aikin hajji
Mace wadda ta biya kudin aikin hajji kafin lokacin ta yayi sai Allah ya ba mijinta cikawa kaga idda ta kama ta ta wata hudu da kwana goma to ko ya halitta ta tahi tare da tana da idda akan ta ta yi aikin hajji ko ko bai halitta ba bai halitta aikin hajji ta karnare sai yake baka ta kudin ka ko kudin ka suna nan bana baka samu da faɗi sai ka dai amma mai canye ma kudin ka ko ko shekara nawa kai kudin ka ba su canyewa sai ka hau jirgi sai ka yi kayi safa da marau kayi tsayawa ba sa nan kudin ka za su tsayiya ko ba ka ba in ka ce abu ya doma kudin ka dole abu ya doma ga dalili ba ka da dama da sauran haka mace bai kamata ta sai ta bari ba da sai ta ta yanzu ta shagalta da mi da idda mutuwar mijinta to bai kamata ta tashi ta tahi wani wuri daban ba bai kamata mace an ce ba ta tsaya ko ina daidai da ko gida ba ta yi tawa sai in ta kama dole man ba haka ba sai shi ma mi kamawa dole shine kaman tana san tana ji yunwa ba mai kawo mata abinci dole sai ta yi ta waje sai ta yi amma so ake ta yi zaman ta gida ba ta yi ta sai ta yi wata wata da kwana goma to wallin tana ta taimaka da Allah ya kiyaye na'am wannan mutum ne yake sallah wato ya zo jan ya zo ruku'i maimakon ya ce wai subhana rabbiyal azim sai ya ce subhana rabbiyal ala to bai bai nura an kara hankalinsa bai kawo ba sai da bayan ya ya ji suje- sujada ya ce ya hukuncin wa sallah kuma ya zai
mutum ne ya zo ruku'i bai yake subhana rabbil azim sai subhana rabbil azim bai hankalta ba kuma sai bayan ya je sujada ya ko bayan ya dago ya tuna shikenan kawai ba wani abu dama sunna ne babu wani abu tunda ba daga ganye ba shikenan wannan ya mai gurbin wancan sallar shi ta yi insha Allah na'am
Mala ya ce ko mai yana da wai kamulal wai rako'i goma da ake cikin kwanaki goma na ƙarshen Ramadan. Wace waya ne sha'anin wata saboda wai ya ji an cewa ba su tabbata a cikin sunna ba.
ta yi ban gane tambayar tambayar ba ta hito ga yi wai rakawai da ake yi na kiyamun laili guda goma ƙarshe watan ramadan cikin goma na ƙarshe wai an ce ba su inganta cikin suna annabi ba kada tambayar ban san ban san me yake ne raka nawa za a yi mafi ita sallar dare ba ta da ba ta da adadi ba ta da iyaka kawai abin da kake iyawa sai kai shine mafi yawan maganan malamai waɗanda suka fahimci hadisai waɗanda aka ruwaito game da sallar dare ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karancin malamai kuma su ne suka iyakance da ba a wuce abin nan goma sha ɗaya shi ne kawai kowane akwai dalilai kamar yadda mun sha gai wanda yake ganin yana iya karawa sai ya kara wanda kuma yake ganin ya tsaya kan sha uku, sha ɗaya ɗin sai ya tsaya duka sauƙi ne kuma duka sunna ne daga cikin sunnonin sallar dare na'am
Ya ce malam mutum ne ya zo sallar gawa ya yi zuwa an yi raka an yi kabara biyu. Ya ce waya ne ya kamata ya yi shi.
mutum ya zo ya suke sallar gawa hanyar raka a biya za a yi sai ya yi da raka a biyu wannan kabbara biyu ya riga ya suke an yi kabbara biyu to shi kenan an sallame shi ma sai ya biyu ya bi su da addu'o'i haka sallame sai ya tsaye Allahu akbar in ba zai tsara mutane ba in ba za a bige shi ba
Ya ce malam me hukuncin yin busa a cikin sallah.
bai da kyau da mai hukuncin busa a cikin sallah ba da kyau ba da kyau nan mun yi shi a cikin mi ha cikin akhdari mun yi shi ba a busa a cikin sallah ba da kyau na'am
ce wani mutum da kwayo abu ya saba a cikin ya zo wajen kwana a kwado yadda yake yi sai wata ran yammanci ya ce wa daidai ne haka nan zai samu wula dan dan yammanci dan yammanci bai yi ba ne
mutum ne kullum ya zo wajen kwana a kwado yadda yake yi eh wanda ke karanta sai kuma wata ran sai yammanci bai karanta ba wai haka zai samu ladan waye
mutum wale ya zo wurin kwana yana yin addu'o'i na kwana addu'o'in kwanta ya bacci yana yi wata rana sai ya mance bai yi ba ko ko ya samu lada mantuwa ce mutum zai samu lada da abin da ka saba yi kamance Allah zai baka lada a kai in dai ka saba kullum sai ka yi wata rana kamance shikenan sai Allah ta ya baka lada wannan ibadar da ka saba yi a kira sallah yin kasuwanci da ya wuya haramun ne Ka yin kasuwa haramun ce ba in karnuka za ka sai gare su kaga haramun ko aladu ko giya su kaga wannan haramun ne amma suna da shinkafa ta saida ba sai ka sai abu kawai. suna da yadadduka ko shaddodi ko takalmi ko motoci ko motuna ko su karabuna ko kuma kayan gyaran mota ko na moto ko suna da man fetur na saidawa ko bakin mai to wannan na halal ne ko halal ne ka sai ga musulmi to halal ne kuma ka sai ga yahudi Ba ka- kasuwa da wanda ba musulmi ba ana sai in abin da za a cinikin da shi ba ya da kyau musulunci bai yarda a sai da shi ba to wannan da musulmin ma haram Allah ya samu dace na'am Ba akwai wani ba akwai ba wanda ake karatu da shi garba ba bai shi tara su ana bara addu'a ga al'ummar musulmi da jikanta ya gafarta mata ya bi shi kuma Allah bai hakuri da shi da yan uwan shi Allah ya sa masa albarka Allah ta'ala ya sa kwance ta hutawa ce da sauran mamatan musulmi da suka yi wafaci duka Allah ya ji kansu da gafara da rahama Allah ya hada mu da su aljanna akwai wani bawa Allah shi ma da jiya aka shiga gidan ya aka mai sata yana bara addu'a Allah ya tona asirin waɗanda suka mai sata Allah ya bayyana su abinda suka ɗauka Allah ya sa su mido shi Allah ya sa kafara ne a gare shi akwai wannan dai bawa Allah da yake bara addu'a gare ta ah, wadda take karatu kai tsaye ta ce ba ta son karatun ana da yi karin bara addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya mai da hankalinta ga karatun abinda ya ɗauke mata hankalin karatun Allah ya raba ta da shi ya dukkan yayan musulmi ma gaba daya Allah subhanahu wa ta'ala ka tsare su ka ba su damar yin karatun da zai amfana addinin su da kansu da al'ummar su da iyayen su ko wani ba Allah da bashi ya mai yawa shi ma dai yana bara addu'a suna da yawa da waɗanda ma ba su kansu ba su yawa na bara addu'a Allah ta'ala ya ba su abin biya Allah ya sauƙaƙe ma kowa, Allah ya kawo mana rayuwa mai sauƙi, abin da ya wahala da tsanani da wuya cikin rayuwar mu Allah ya kawo mana ƙarshen shi. Kamar tsadan man fetur nan da muke ta fama da shi. Allah subhanahu wataala ya kawo mana ƙarshen shi. Allah ya wadata mu da mai arha. Allah ya kawo mana sauƙi shi, Allah ya ba mu abin sayi kuma. Kuma Allah ya sa duk wannan matsaloli da muke ta gamuwa da su zamanto kafara ne a gare mu. Zamanto mafarin samun ci gaban mu ne da ɗaukakan mu. Kuma Allah ka kawo ci gaba a cikin rayuwar mu. Ka kawo ƙarshen zaman banza da ya mana yawa. Allah ka kawo ƙarshen zaman kashe wannan da ya mana yawa rishin aiki da rishin kasuwa da suka yi mana yawa Allah kawo ƙarshen su ya Allah shaguna da yawa sun kare babu komai cikin su ya fara yi Allah ka cika su da kaya Allah ka kawo kasuwanci mai albarka a garin nan namu aiki mai albarka ya Allah duk wanda ke neman jari Allah ka ba mai albarka wanda yake neman kasuwa Allah ka ba mai albarka wanda yake neman aikin ya Allah ka ba shi aiki mai albarka Allah ka shirya mana 'ya'yanmu mazan su da matan su kananan su da manyan su ya Allah Allah ka kimtsa su kimtsa wata addinin ka ya Allah Allah ka shirya da su shirye musulunci ya Allah Allah ka kore masu shaidanu da aljannu ya Allah da dukkan masharranta mutane ne ko ko ba ba mutane ba ya Allah duk wani wanda zai kaunar da hankalinsu daga abin da zai amfani su ya Allah ka kare su daga sharrin shi ya Allah Allah ka tsare su ya Allah Allah ka tsare mu da mu da su gaba da ya Allah ka mana maganin dukkanin matsalolin mu gaba da ya Allah matasan mu Allah ka shirya mana su ya Allah Allah ka kara mana haɗin kai ya Allah Allah ka sa mu dunkule wuri guda ɗaya mu so junan mu mu rungumi junan mu ya Allah Allah ka ba ka san mu ci gaba shugabannin mu Allah ka kara musu gaskiya da riƙon amana da adalci jami'an tsaron mu da yadda suke Allah ka kare su ya Allah ka kare talakawan da suke kariya ya Allah ka kare su gaba ɗayan su daga hararen yan bindiga da yan ta'adda ya Allah Allah ka kare mu ya Allah Allah ka tsare mu ya Allah Allah ka ba mu isasshen zaman lafiya da kwanciyar hankali ya Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين